amma kuma ya rabu da shi ba amma shi mai gandi ya yi fana'i ƙwarai cikin gwiwani za'i abin da ya raba su sai labarin da na bashi na ce masa mana bakar gumi ya je kano alif da ɗari tara da sittin da takwas zuwa sittin da tara ya je ya samu sarkin kano a ado ya ce masa abin da yake tafi da ni mun riga mun gama shirin mu gaba ɗaya mu musulmin najeriya za mu karɓi mulki soja mi abin tsoro wajen soja soja ba abin tsoro na ba karnukan banza mutanen da mutanen da masu ina da aiki masu goge takalmi masu yankan farce suna suka shiga suka zama soja ne a abin tsoro cikinsu domin haɗa kai amma abin mamaki da sarakunanmu da 'yan siyasanmu da sojojinmu da dukkan wani musulmi a najeriya mun haɗa kai bakin mu ya zan ɗaya amma malamai ba su shiga ba abin da ya hana su shiga don malaman garin ka malaman kano ne ba su yadda ba shi ya sa malaman najeriya ba su yadda ba kuma da aka zo wajen ka kira min malamai in tuba musu mu gina gaba mai kyawu mu haɗa kanmu cikin musulunci mai tijjani ya yi tijjaniya ce tana da kyawu mai ƙadiriya ya ƙadiriya ce tana da kyawu wanda ma baya kowace ɗariƙa mu taru ƙarƙashin la ilaha illallah mu haɗa ƙarfi mu ƙwaci hakkinmu ba su babu komai hannun musulmi hakkin karfi ji daɗi yana tsammani mai kyau ne kamar yadda aka ji iblis ya taɓa zuwa ce yanzu kan ya gane gaskiya yana so wani annabi da yake magana da Allah ya kai shi wajen Allah ya tuba ita ba wani wahala ai dama su jira ne aka ce wa adam bai yi ba adam yanzu sai kabarin su je shi ya masa jira kabarin so kabarin su jira iblis yana ja da ba da ba da wanda ya nisa hub sai ya ruga a guje sai ba har yanzu ba a gan shi ba to sai sarkin kano ya kira malamai ya kira su ya ce ga garan kadi ya zo da wani babban labari ku saurara za ku ji a bakinsa suka ce abin da ya kawo ni mun mun haɗa kai mu musulmin najeriya da 'yan siyasanmu da sojojinmu da sarakunanmu da dukkan wani na najeriya musulmi bakinmu ya zan guda amma malamai ba su yadda su shigo ba duk yanzu ba komai hannun musulmi komai na hannun arna rashin shigowar malamai shi yasa abu bai haɗu ba abu ina addini na ba malamai bai yiwuwa to saboda rashin shigan hukuma da kano shi yasa malaman najeriya ba su yarda ba yana na zo wurin ku in tuba muku duk abin da ni faɗi ya bata muku rai ko abin da ni rubuta ya bata muku rai don allah na tuba ku yafe min yafe min ba za ku ƙara ji ba su ƙara gani ba mu zauna lahiya mu haɗa kanmu mu haɗa ƙarfin mu guda mai tijjani ya tijjani ya dai tana da kyawu mai kaziya kaziya dai tana da kyawu wanda ma baya kowace dariƙa mu haɗa kai ƙarƙashin la ilaha illallah mu haɗa ƙarfi wuri guda abin da ya kawo ni ke sai suka ce wa ranka daɗe da ka ba mu labari wannan mutum da zai zo ba za mu zo ba haba malamai haba malamai haba malamai abubuwan da ya faɗa nafa duk gaskiya ne wallahi gaskiya ne ba komai hannun mu musulmi yanzu komai ya koma hannun mu abin da ya faɗa mai kyau da duk gaskiya ne tuban ne ba kyau ko ku haɗin kan musulmi ne ba kyau to Allah ku yarda ka ce to shi kenan ya tafi ya ba mu dama ya sake dawowa za mu je azare malamai suka je azare suka tadda halifa suka yi shawara da shi bayan sun dawo sai gumi ya sake dawowa ya sake dawowa ya ce sai kano ga na sake dawowa kan alkawari da malamai in gani ko yanzu ina kan tafiya amma zan kira malaman haɗa ka da su ku haɗu da madaki ya wakilce ni ku je ku ƙarasa ai ƙarasawa ne don Allah mallama ku yarda don Allah ku yarda shi kenan suka je wajen madaki da gumi aka so mai yin magana magana ta so mai yin nisa sai gumi ya gane abun ba zai yiwu ba sai ya ce a haba mallamai mini muku ba ku so na mini muku haka ba ni karɓin ba ni karɓan hadiya ba ni karɓin zakka ba ni karɓan zakka ina da albashi ya ishe ni ni ne muku kuke ƙina haka wannan tijjani ce to dama don ka zo ka zage mu ne muna karɓan hadiya muna karɓan zakka muna muna karɓan sadaka to tafi ka ba mu wuri ba ruwan mu da kai ka yi ka tafi ba ruwan mu da kai sai kuma ya komo suke da ramayi da wannan magana wa mai gani ya yi mamaki ta yaya gumi zai ce mai ɗariƙa tijaniya ya yi tana da kyau mai ƙadiriya ya yi tana da kyau wanda ba kowace ɗariƙa mu haɗu ƙarƙashin lada yadda za mu haɗa ƙarfin da ta yaya gumi zai faɗi haka bai ya cika duk duniya da cewa kafirai yan ɗariƙa kafirai yan tijaniya kafirai kafirin tijaniya ya fi yan tijaniya wanda ba ya tijaniya ba ya kadiriya ba ya izala kafirci da yafi na kowa shine zai komo ya ce wannan abu ya faɗi wannan abu ni ka zan yi mamaki na je gaje ka tambaye shi sai ya je tambaye mu ya ce wallahi haka an gai amma da yake sanin mutanen banza na musu yarda ba to daga nan sai gumi sai ya mai gandi ya sallami gumi ka tijanisa to amma zubairu yana tare da shi a zahiri amma ba ya tare da shi ko cikin kowane ra'ayi na ɗari ka cikin janiyarsa Allah ke yaye wa kun ji dai sharrin waɗannan mutane ashe kai kake ba da musulunci kai kake ba da kafirci wani lokaci ka tube ya sha faɗin tun alif da ɗari tara da sittin yake yin bayanin kafircin tijaniya a wurin mulaya har aka yi juyin mulki ya kowace kafiriya kafircin da yafi na tijaniya aka tambaye shi to da ka ce mana yan tijaniya su ne kafirai mu daina bin sallah mu daina cin yankansu yanzu kuma ka ce mana kafircin kafiriya yafi na tijaniya mun daina cin yankansu mun daina bin sallah to wai malam mutum musulmi zalla bai shiga ƙadiriya ba bai shiga tijaniya ba bai shiga izala ba shi kuma za mu bi shi sallah mu ciyan kansa ko ya ji mutum na bai ƙadiriya bai tijaniya bai izala arnan banza ba za ka yi da shi ba shi ɗan ɗariƙa suna da aƙida dai ɓaci sai kana iya gyara ba ga banza wanda ba da aƙida kaji ɗan tijaniya kafiri kafircin ƙadiriya ya fi ɗan tijaniya mutumin da bai shiga ɗariƙar tijjaniya ko ƙadiriya bai shiga izala ba kafircin ya fi na kowa Allah ya taɓa gaya mana mutum wanda kafircin ya fi na kafir amma yana sallah gumi ke ya sharrin da muke ciki shi ya shuka Allah ya kiyaye mu sharrin ya mu sharrin saboda haka shi wannan ba zan ƙarasa magana ta ba sai na tunatar da mutane zaluncin da ake mana mu musulmin Najeriya da ake kirsa samu a haɗa mu da ƴan izala wai mu haɗa kai a mu haɗa kai wannan kashi ne ba wannan abinci ne ba sai ka ce ai kashin ba abinci ne na jiya me zai hana ba za a haɗa ai saboda Allah wannan ba zalunci a ciki shin ka wane ne ake yin maganar sa ne bayan maganar Allah a addini to shi kadai ne mai magana cikin addini bayan maganar Allah ya ce man qala ya ya kafiru fagar ba a biya adu ma duk musulmin da ya faɗa musulmin kafiri take mutum biyun nan ɗayan su ya zama kafiri dan Allah annabi bai yanke hukunci ba daga baya wani ya zo ya ce a'a ai shi dan izalar ma yana sallah ai musulmi ne a anasu bi khilafin bayan da wa ghairi ya rahu tabibu annabi ya faɗa wani ya faɗa ana jayayya ba gane gaskiya inda take ba to wallahi zalunci ake mana ko ba za mu ƙara yadda Najeriya ta ce za ta haɗa mu da ƴan izala mu wani abu na musulunci ba ba za mu ƙaryata annabi don wani ji daɗi ba ba za mu yadda ba magana ta jawo magana masallacin abuja wanda waɗansu miyagun mutane suke wai a limamin ya zama baya tijjaniya baya ƙadiriya wai me ya haɗa yan izala da masallacin abuja ne ba abin da ya haɗa su ba abin da ya haɗa su lokacin da ake gina masallacin abuja an nemi taimako wajen daulolin duniya musulmi da wajen masu dukkan taimakawa a cikin dauloli har an gayyaci saudiya ta yi alkawari za ta babu taimako na ginin masallacin abuja to shugaban wannan aiki na tara kudin masallaci shine yar aduwa to sai ambasado na na saudi ya je same shi ce maganar taimako da muka yi alkawari za mu yi muna kan niyya za mu kawo taimakon na ginin masallaci amma abin da ba ma so kar a gina masallacin a gama aika miyagun abubuwan nan cikin masallacin su ɗari da ɗari ɗan nan sai jar ado ya masa wani mummunan kallo na reni sai ce masa to kai mai ka sani cikin addini ai kai dan boko ne dan uwana da ka san addini ai ba za turo ka ambasado ba ne ka sani ina addini balle ka san mummuna da kikkiawa ba ma son kuɗin ku ka je ga ya mutanen ku ba ma son kuɗin kuna da fetur muna da fetur ba ma so wato ka zo don ka rikita mana kaza ko me hada ka dadi ka san addini ne ambasado aka turo ka an san kai jahili ne aka turo ka ambasado dan boko kawai iri na to daga nan sai yar ado ya gaya wa ya gaya shagari ya ce wannan ambasado a san yadda za a yi a canja mana shi zai rikita mana ƙasa sannan aka canja shi bayan an gama komai ba abin da ya saura sai a naɗa limami da aka yi taro sai abubakar gume ya ce yar adowa to ni zan ba da limam sai yar ado ce a'a ai masallacin na jama'an musulmi ne gaba daya kai kuma shugaban wata kungiya ne ba za a baka limanci ba za a baka damar ka kawo ne wannan abubuwa guda biyu su hujja cewa ba hannun izala cikin masallacin abuja ba ba su isa ba kai ba za mu baka dama ka kawo liman ba domin masallacin na jama'an musulmi ne kai ko shugaban wata kungiya ne ba za mu baka wannan dama ba in ji yar ado har yanzu ‘ya'yan addu'a guda nawa ne a Najeriya? Ina ce ‘yar addu'a ba ce Umaru ba dai an san ‘yar addu'a da ke nufi. Inda an ce ‘yar addu'a ba a faɗi Umaru ba, to an san ‘yar addu'a da ke nufi. To wannan duk ba isa hujjoji ba, na ba ruwan ba hannun ɗan izala cikin masallacin Abuja na jama'a musulmi ne. ya yi hujja to saboda haka halin da ake ciki na cewa tursa ta musulmin najeriya su bi yan izala wallahi ba za mu yadda ba yan izala su yi izalar su sun ce su ne musulmi mu ba musulmi ba ne to mu a ganin mu a aƙidar mu wallahi mu ne musulmi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yace mu ba musulmi bane to je addinin sa lakum dinukum waliy din na sha yin bayani idan da yan izada za su same mu a tare a masallaci sai ya mushrikai ne suke taro yau anan sai muka ji kace ya ku zo ku zo ku zo mu wallahi ba mushrikai bane mu musulmi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai tunda ma ne ce ku kafirai ne kun zama kafirai kun tabbata kafirai a'a ba ku ji mun faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce tun da ma da yake ku gabare ne kun tabbata gabare ce to shi kenan sai suka sai sai mu ce musu to ku kira mu ku karanta wa kuliya dan izala ji wa kuliya ayyuhal kafirun ya ku waɗannan kafirai sai mu ce ba sunan mu ba la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون bazan bauta wanda kuke bautawa ba ba sai mu ce ba ruwan ba ai kaji sunan sa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna sunan wanda kuke bautawa kenan ba ruwan mu karka bauta masa wala antum abidun ma abudna tabbata ku kuma masu taurin kai ne ba za ku bauta wanda muke bauta din nan ai ba mu san shi bane tunda ba namu bane wala antum abidun ma abudna لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم كما هر أبدا ولا أنبوتا وأن كوكي بوتا إن با lakum dinukum waliya dini ku je ku rike addinin ku mu ma mu rike namu sai mu ce je kada shi mu muna rike namu wallahi ba za mu yadda ba a gaya wa mutane kawai don ƙasa ɗaya ce sai a sa fasto ya yi wa mutane sallah a masallacin juma a kai liman kuma fasto ya yi abin da ake ranar lahadi an yi adalci wannan fa kullum sau biyar suke zuwa ibada wannan kuma da lahadi in sun samu dama suke zuwa ba cuci wanda yake zuwa sau biyar ba ba a zalunci kuma wanda yake yi a mako sau ɗaya ba a sashi yana yi biyar biyar wallahi ba za mu yadda ba shaninmu daban musuluncinmu daban ba ma yin musuluncin gwamnati muna yin musuluncin allah da annabi ne wanda yake mu musulmi ne mu musulmi ne wanda yake mu ba musulmi ne to ya ya je ya ri irin nasa mu muna riƙe namu in ana son zaman lafiya kowa a bar shi nasa shi yanzu kamar yadda ake so amma kamar yan izala mu zama abu ɗaya me yasa ba haɗa shi'a da izala ba ba ƙasa ɗaya suke ba an haɗa su an haɗa to mu mu yan ɗariƙa an taɓa neman a haɗa mu da shi'a duk ba muna sallah biyar biyar ba muna ƙasa ɗaya to kowaɗanne a yi a ba su dama su yi nasu kar a haɗa su da waɗanda ba sa shiri in za a kira ma da musulunci kar a haɗa mu da yan izala ba ruwanmu da su ba ruwansu da mu in ana son zaman lafiya yan izala su ne yan tatsini yan izala su ne boko haram yan izala su ne kowane sharrin najeriya da ma duniya gaba da don asalin su wahabiyawa ne muna muna muna faɗin wannan ne tare da ladabi wa dokokin najeriya wa jagorancin najeriya amma wallahi ba za mu yadda azalunci mu ba mu daban wanda yake mu kafirai ne kuma daban ba za mu yadda da wannan zaluncin da za a ci gaba da yi mana ba ce mu zo mu haɗa ai duka mu musulmi ne gaba da a antum alamu amilla to bayan annabi ya ce duk musulmin da ya faɗa musulmi kafiri take ɗayansu ya zama kafiri yanzu kai kana tafiya sai Allah ya buɗe maka kashe bi sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam a gabanka sai annabi ya ce da waɗansu limamai guda biyu sai ya dube su ya ce waɗannan limamai ɗayansu kafiri ne sai ya wuce kai kuma in ka zo ka tadda waɗannan limamai ka dube su ka ce ai wannan ai limamin babban masallacin bauchi ne wannan kuma limamin babban masallacin izala ne na bauchi ai dukansu musulmi ne to abin da annabi ya faɗa ya zo mai kenan wurinka ba ka yadda mana annabi ya faɗa kai ka ce ba ka yadda ba ka zama musulmi zan nana ta a yi maka kashku kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaban gaitar da wasu mutane guda biyu suna tsaye ya dube su bai kama sunan kowa ba yake waɗannan mutane ɗayan su kafiri ne da kai so sai ka dube su da kyau ka ce a ai wannan ai limamin juma'a ne ya bauchi wannan kuma limamin juma'a ne na izala a bauchi ai dukansu musulmi ne to me kenan kace ba ka yi da abin da annabi faɗa ba ko to tunda ba ka yi da abin da annabi ya ka da addinin sa to haka muke wallahi ba za mu yarda ba ko kaɗan ba za mu sassauta ba mu ba za mu tada fitina ba ba za mu tada hankali ba amma wallahi dan ne mu da sharri da ake ba za mu yarda a ci gaba da yi ba ku rike izalolinku ku mai da zuwa duk abin da kuke so mu a bar mu inda muke nan tunda ba za a iya mai da mu baya daga inda muke ba Allah taimake mu za mu yi addu'a da zubairu su dace Allah ya masa gafara karanta fatiha mara ɗaya salatul fati goma kuma goma sha ɗaya Allah ya masa gafara fatiha ɗaya salatul fati goma kuma wallahu sha ɗaya